أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آنك يا معين نعم
قال علي بن عيسى وغيره الرسول الكريم هنا محمد صلى sallallahu alaihi wasallam a ci gaba da faɗar sufofin annabi da irin wato yadda Allah yake rantsuwa da ƙimarsa da darajarsa an yi a can an faɗa innahu laqawlu rasulin karimin to rasulin karimin din shine malamai suke ta fassara a kansa ɗaya daga cikin fassarar shine shi wannan malami babban malami Aliyu bin Isa da wasu ma daga cikin malamai suka ce ai rasulun karimin ana nufin anan ana nufin annabi alaihi salatu wassalamu ne dukkan sufofin kuma da aka faɗa bayan rasulun karimin ko waɗa'in samma aminin da siffofin da aka faɗa bayan wannan ayar ya ce to dukkaninsu suna komawa ga annabi ne siffofin annabi ne matsayinsa ne darajojinsa ne a bayan ba manta ba akwai wanda suka ce ai ana nufin jibrilu ne wasu an ce zuciyar annabi wasu an ce fassara kala-kala ko to anan malam ya ce ana nufin annabi ne haka ne kuma to tunda wannan fassara haka ne to duk sifofin da aka faɗa bayan wannan su ma sun koma kan annabi alaihi salatu wassalamu wani wasu daga cikin malamai suka ce innahu laqawlu rasulin karimin ai ana nufin jibrilu ne idan kuma aka ce jibrilu ne to ragowar siffofin da aka faɗa din to sun koma kan sayyidina jibril alaihi salamu kenan
wala kadra ahu yani muhammadan sallallahu alaihi wasallama wala kadra ahu to da aka ce wala kadra ahu yani yana nufin shi jibril ya ga muhammadan sallallahu alaihi wasallama
kila ra'a rabbuhu eh to a wata fassara kuma da aka ce wala qad ra'ahu ana nufin annabi ya ga ubangiji ne shine ra'a rabbahu ya ga ubangiji ne
wakila ra'a jibrila wata wata fassara suka ce kuma wala qad ra'ahu ana nufin jibril annabi ne alaihi salatu wasalamu ya ga jibril a cikakkiyar surarsa a cikakkiyar surarsa duk yanda yake zuwa yakan zo da siffa da ta ta dikilizi wani babban sahabi wanda yake zuwa siffarsa kamar sa in ka ganshi kaga wannan sahabin eh to amma a can da aka ce sidratul muntaha sai ya fito gaba ɗaya siffarsa gaba ɗaya inda aka ce yana da fukafukai kusan wasu kusan 700 eh to duk ya bude su gaba ɗaya sai na muhammadin sallallahu alaihi sallama ya gan shi cikakken yadda yake shi ne aka ce wa kakila ra'a jibrila fi suratihi a cikin surarsa Allah ya hore masa ya ba shi ƙwarin zuciyar da zai iya ganin na'am وما هو على الغيب بزنين وما هو على الغيب بزنين كما a cikin ayar da aka faɗa ai bi muttahamin ko ai shi bai zamanto ba a cikin al'amarin gaibi ya zamanto ana tuhumarsa da rage wani abu ba ko dai shi jibril alaihi salamu in ya karbo ya kawo wa annabi ba a tuhumarsa da ya rage ko kuma shi annabi alaihi salatu wassalamu abinda aka gaya masa ya gaya wa al'ummarsa ba a tuhumarsa da yana rage wani abu Waman ƙara'aha bizzazi?
Sai ka ganin bizaninin. ko wa ma huwa alal gaibi bi zaninin qira'a ce eh akwai kuma qira'al bibadi wa ma huwa alal gaibi bi zaninin eh ko yan wato shine yake wa man qara'a bibadi wanda ya karanta da waccan qira'a bi zaninin eh ma'ana bi zaninin
tafsilin biddu'a bihi ko eh, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba bi bakhilin mai kwauro biddu'a bihi da da- da addu'a da shi ko kuma bai zamanto mai mai kwauro ba idan kai du'a'i bihi kai tawassuli da annabi ba za ka samu kwauro ba ba za a yi maka rowa ba mm.
wata jirin
wata zikiri bihi kamihi da kuma tunatarwa bihi kamihi da irin hikimomi da ilimin da Allah ya bashi wa bi qalilihi wa bi ilmihi da ilimin mukan da duka Allah ya bashi wa halihi li To- muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan tun daga ma huwa bi bakhilin bidduai da tazkirin da hikami da ilimin duk waɗannan siffofi ne da suke komawa kan annabi alaihi salatu wassalam ittifaqi dukkan malamai ba a yi saɓani ba kamar yadda aka yi saɓani rasulun karimin to a nan ba a yi ba Mm.
wa qala ta'ala Ai, Allah maɗaukakin sarki ya faɗa nun wal qalami wal ƙalami al'ayati ka karanta haƙi zuwa dukkanin ƙar- har ƙarshen sura kenan
كما الله تعالى لما أتم به من عظيم قسمه Na'am, Allah maɗaukakin sarki a ƙasama ya yi rantsuwa, bima a ƙasama bihi da abin da ya yi rantsuwa da shi, min azimi ƙasimihi daga girman abin da yake yin rantsuwar da shi?
على تنزيله المصطفى نعم. To, wannan rantsuwar da aka yi an yi ne ala tanzihil Mustapha don a tsarkake, a tsarkake al-Mustapha alaihi salatu wassalamu.
إيه، مما قسمت
نعم.
كما تدخل الكبر Eh, mimma gama sathul kafaratu bihi ko na daga a cikin abinda wato kafirai suka dinga itikarinsa suka dinga yi masa wulakanci da maganganu marasa daɗi gama sadhu ko eh, wulakanci da cin mutunci eh, wanda kafirai suka dinga yi bihi suka dinga yi wa annabi وتكذيبهم له suka dinga ƙaryata abin da ya zo da shi gashi dai sun yarda shi baya ƙarya kuma ba mai ƙarya ba ne amma sai suka dinga ƙaryata abin da duk ya zo da shi ɗin
وآنته to sakamakon haka wa anasahu sai Allah ya masa inasi ya dinga haƙurƙurarsa ya dinga bashi nutsuwa yana bashi haƙuri وبسط عمله kuma ya dinga shimfiɗa masa wato darajojinsa da muƙaminsa
في قوله محسنا da da fadar Allah madaukakin sarki yana muhsinan yana mai kyautata wa ga annabi alaihi salatu wasalam husinan hidabahu yana kyautata zancensa tsakaninsa da annabi Eh, ba irin sauran yanda yake zance da sauran annabawa ba saboda ya masa anisa ya masa inasi ya rar- a rarrashe shi na'am ما أنت بنعمة ربك بمجنون to ga ga muhsinan hidabahu din nan kenan yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnunin ai kai baka taba zamantowa wato mai bujirewa ni'imomin da ubangijin ka yi maka ba ma anta bi majnunin ko eh baka taba zamantowa abin nan ba eh eh.
وهذه نهاية المبرك Eh, to wannan fa ita ce ƙarshen wato daraja da ɗaukaka fil muhaɗabati da za a yi zance da mutum a kore masa zancen duk wani abu da yake na naƙasi ne a kore masa
وعلى درجات الآداب kuma yana daga cikin manya-manyan mukamai na ladabi da za a yi da mutum Mm.
في المحاورة a cikin zance da za a yi a yi muhawara ga shi Allah yana gaya masa shi da shi ma'anta ko yangwa ma'anta alfasilo alwasilu ko ko ko kace alhasaru eh, na'am sun آه، إيه، ثم أعلمه بما له عنده من نعيم da'imi ko دائم sun ma'alamahu bayan ya yi masa wannan inasi ɗin sai kuma Allah ya ci gaba da sanar da annabi mai malahu da abin da ya- yake da shi inda hu a gurinsa da abin da ya tanadan masa a gurinsa bayan wannan an haƙurƙurtar da shi ɗin an nuna masa wannan abin duk da suke maka ba kai ne farau ba daman ɗabi'ar ɗan adam ce duk annabawan da na aiko haka su ma aka yi musu duk yanda ake maka ɗin nan su ma hakan aka yi musu to bayan wannan kuma dan a daɗa wato haƙurƙurtar da annabin sai Allah ya ƙara da masa alƙawari ya sanar da shi bima lahu abin da yake da shi shi annabin indahu a gurin Allah min ni'amin da'imin na daga ni'imomi da'imai tartatir gaira munqadi'in da kuma lada kala kala wanda baya yankewa kirge addun kidayawa la ya akhuzuhu ba zai iya kidanya waɗannan ni'imomin ba ba zai iya kidanya waɗannan ladan kowanne ba ko man dalla ko man dalla ala khairi ka fa'ilihi eh yanzu duk wannan karatun da muke ko sallah ko me zaka yi na addini kowane iri ne sai an ba annabi lada to kaga ko a duniya ma ai ladansa baya yanke kenan ko shi ya faɗa ko kamar yadda kai ma in kai to kana da lada duk wannan karatun yanzu da muke yi wanda suka assasa a gidan ai kaga ana kai musu malam umar din da ya zo yake ɗora kaga shi ma yanzu da baya na ana kai masa to bare uwa uba kuma wanda ya zo da abin gaba ɗaya saboda duk duniya tun ma ba a je lahiran ba ma da wannan alkawarin da Allah ya yi duk abin da muka yi na alheri to mu za a ba mu ladan shi ma kuma za a bashi kuma shi wanda za a bashi ma mu bamu san shi ba shi ma kuma bai faɗi ga yanda za a bashi ba sai dai kawai ka tsaya ka ce za a bashi tunda ya ce man dalla ala khairi ka fa'ilihi shikenan na'am to shine yace gaira munkade la ya akhuzhu addu kirge ba zai taba yi ba za ka taba cewa za a bashi miliyan ko kaza ba eh Allah ne kawai ya san abin da zai bashi mm. kuma sannan shi mai bashin mai bashi ɗin la ya munna alaihi ba zai masa manni ba ba zai masa gori ba babu gori a ciki na sha baka na sha baka baka gode ba Allah baya wannan saboda kai godiyar ma taka ce shi ƙara ma zai shi yana da abin bayarwa so yake ka zo ka ce a baka ka roƙa kawai a baka tunda kai ba bashi za ka yi ba laifi ne ka kiro kan abin da yake da shi shine wallahi munni bihi alaihi kuma Allah zai ta bashi bayar wadda ba za a yi masa gori ba sai Allah madaukakin sarki ya faɗa gairu mamnuni shine fassara abin da muka faɗa ai kai kana tare da wani ajaran na kira ce duk wani nau'i na alheri ya shiga ciki duk wani nau'i na lada ya shiga duk wani nau'i na biyayya Allah la'ajaran din nan in dai ya zo a na kira a ka'idar larabci to ya shiga ciki kuma gairu mamnunin ba za a hana ka ba ba za a yi maka gori ba
sun ma'asina alaihi imaman hagu har yanzu dai ubangiji maɗaukakin sarki a sina alaihi sai ya sake masa yabo dai duk wannan dan hakurkurtar da annabi saboda irin wato kishin Allah da yake wa annabi irin abubukan da suke masa dinnan na rashin kyautawa sai ake ta hakurkurtar da shi sun ma'asana alaihi sai Allah ya sake yabo ga annabi alaihi salatu wasalam bima manahu na daga cikin irin ni'imomin da Allah ya bashi ko min ibahatihi na daga hiba din da ya ringa bashi kaututtuka kuma da shiryawa da ya masa ko ya sanya shiryawa a hannunsa duk bayan Allah gabaki ɗaya ba su da hanyar shirya sai ta hanyar annabi duk wanda ya je wa Allah ba ta hanyar annabi ba to ya faɗi ya yi aikin banza duk abin da ya duk haba'an mansura zai zama to duk abin da ƙasashen turai suke na taimako su kawo abinci su yi wane ne su menene su yi jirgin sama ka hau ka tafi maka kaza kaza Allah baya rowa duk in sun yi wannan sai Allah ya ƙara musu fikira sai Allah ya ƙara musu tunani su ƙara samun riba su ƙara samun abubuwa an biya su kenan an biya su tun anan amma in sun je in ka sun je can to haba an mansura ne ba abin da za su gani shi sharaɗin Allah dole duk abin da za ka yi sai ya zamanto da imani eh in babu imani to shi duk abin da ka yi a nan ka yi a nan za ka bar shi daman kuma a nan ka yi Allah kiyaye mu wa akadda zalika tasliman littamjidi kuma a bayan duk waɗannan yabo da ni'imomin nan da bayar da haƙuri da Allah maɗaukakin sarki yake wa annabi wa akadda zalika sai ya ƙarfafa wannan zancen ya ƙarfafa shi tatmiman don cikewa littamjidi don ƙara nuna girman da annabin yake da shi bi harfayyar ta'akidi da harfi nan guda biyu na taukidi an shiga harkar larabci ne wannan an shiga harkar larabci cikin habar kenan alhabar shi ne yake ya karfafa zancen si zance a habar kala uku ne akwai ibtida'i akwai ɗalabi akwai inkari akwai ibtida'i shine wanda da ni da kai din mun san zancen kuma ba ma ja a kai ba ma ja a kai malam umar sani sun tafi maka dinnan kowa ya sani ibtida'i kenan eh ba ja ko ba haka ba yawwa yanzu suna maka ko suna madina to akwai shakku tunda mu ba a can muke ba ba mu san yanda ake cike ta iya yiwa yana makan ta iya baya makan idan naji ka ce anya kuwa to dalabi kenan kana neman a dan a dan a dan baka yan hujja mai dan kwari kwari yana maka yanzu kace anya kuwa saboda kai ka san al'adarsa in ya tafi ina yake fara zuwa madina to wannan kai sai aka ce maka wai yana maka sai ka ce anya kuwa to dalabi kenan eh sai a ce maka a ai na tabbatar na tabbatar harfin taukidi kenan yawa idan ko yace a a da Allah ka daina wannan zance duk wanda ya gaya maka wannan ba daidai ya gaya maka ba ai yana madina to inkari kenan yana inkar kenan to sai a sa masa harafai biyu ko harafai uku gwargwadon musun da yake yi shi ne bi harfai ta'akidi zai faɗi harfai ta'akidi ɗin kenan na'am to ga ta nan zai faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce tabbas kaman ka ce wallahi na tabbatar kana kan tafarki nagari shine wa'innaka harfin shine inna harfin tauki da ake ce masa sannan la la'alla la lamun taukidi shine harfai ta'kidi din kenan shi ake kira haka su malama kiyu duk sun san wannan sun yi sun yi nisa a cikin larabci na'am na'am abinda ake nufi hulubun azimin malam ya ce yana nufin alkur'ani daman umul muminin ai ta fassara ko an tambaye ta me dabi'a annabi ta ce huluquhu to shikenan ga fassarar nan wasu kuma malaman suka ce wa innaka la ala huluqin azimin ana nufin isa musulunci kenan wasu kuma suka ce wato ɗabi'a kyakkyawa kana kan ɗabi'a kyakkyawa
wakila laisa laka himmatun illallah sallallahu gaba ɗaya ke na to lallai baɗin gwarangon gaske eh ƙwarai wakila wata fassara aka ce laisa laka himmatun ai ba ka da kaiwa da komowa illa lillahi sai kawai Allah eh maqamun mai kenan ihsani kenan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko yawa to an kai wannan maqamun ihsani kenan duk motsi da rashin motsin din na Allah ne sai abin da Allah ya ce in ya ce motsa shi zai motsa in ya ce kar ya motsi ma shi kenan ba shi da wani katabus illa himmatul lillahi sai kawai a cikin al'amarin Allah wasu malaman haka suka faɗa sara wa innaka la'ala hulikin azimin nan malam wasiɗi shi kuma tashi fassara abin da ya ce Allah maɗaukakin sarki ya yabi annabi ne bi husni qabulihi da kyakkyawan karɓa da ya yi masa ilaihi me min ni'amihi saboda irin ni'imomin da ya lulluɓa masa wa fadal ko wa faddalahu bi zak kuma bayan ya bashi waɗannan ni'imomin sai sai ya ɗauka kashi a burbushin komai da komai da kowa da kowa eh ala gairihi akan wani duk ni'imomin da Allah ya ba annabi ya keɓance shi shi shi kada ya cikin halittarsa bai taɓa ba wani irinsa ba
li'annahu jabalahu ala zalika domin shi al'amarin sha'anin da lamarin jabalahu haka Allah ya halicce shi eh haka ya sanya shi ɗabi'arsa ce fidratin min fidrin lahi kenan eh ala zalikal huliki haka Allah ya ɗora shi akan wannan ɗabi'ar shi yasa ko me zai yi ko bacci zai yi zaka tarar baccinsa daban yake da sauran bacci eh ko abinci zai ci ko kewayawa zai yi yanda zai yi daban take da jama'a kuma zai yi don ya koyar da al'ummarsa eh saboda mai jabalahu ala zalika Allah ne ya dora shi akan haka ya zama ɗabi'arsa ya zama al'adarsa haka yake komai nasa na Allah ne saboda shi ya hore masa na'am kai madalla madalla tsarki ya tabbata ga Allah alladifu ko mai tausasawa wanda yake yin halittarsa da gwanan cewa shine alladifu lokacin da yaro yana yaro zanda zai dinga girma ko yanda zai ƙara girma yana girma ai ba zai ji ba ladifu din ce ta shajalli a kansa kenan shine alladifu alkarimu mai yawan baiwa madalla da Ubangiji tsarki ya tabbata gare shi mai wannan da ya ba wannan annabi waɗannan abubukan da muka faɗa. Mai kyautatawa aljawadi mai yawan kyauta wanda ya cancanci a gode masa. Wanda yake sauƙaƙe wato aikata alheri. kuma yake shirye mutum abu sa haka duk yanda ka kai da san kai alheri in Allah bai shirye ka haka mutum ba zai iya ba shine wahada ilai bayan ya sauƙaƙe alherin ya sauƙaƙe ta zama mai sauƙi ka zo kai raka'a bi tak a baka watakillah abinda duk duniya ta kunsa ai kaga mai sauƙi ne raka'a bi kawai ko kuma taku daga nan zuwa masallaci a shafe maka kaza a baka kaza ai yassara ko kaga mai sauki ne wannan ba kaman irin al'umma baya ba da za a ce misali najasa in ta taba su a kankare gurin ayi kaza da sauransu ko ko a ce ku kashe kaunan ku wa haka aka ce da yahudawa ba misali ko ko su yi abu dandana a kashe su a lokacin nan to duka Allah mu ya sauƙaƙe mana alherin amma ba za ka iya samun abun ba sai hadahu ilai sai in Allah ya shirye mutum din innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yashau inda annabi ya kai da san Abu Dalibi da mutuka kokarin lalle sai ya musulunta ba abinda bai yi akai ba a lokacin da zai mutu yace kawai kai kalmar shahada wallahi ni zan tsaya maka a gaban Allah amma Abu Jahal ya hana shi gani shi ke na aka sauka innaka la tahdiban abrata shine wannan wahada ilaihi din in dai Allah bai shirye mutum ba to wa iyaz billahi kenan amin thumma asna ala fa'ilihi sannan kuma ya sake yin wato yabo ala fa'ilihi abu sa abin da ya aikata kuma ya saka da shi alaihi akan annabin alaihi salatu wassalam shi ne tsarki ya tsarkaka ga Allah maɗaukakin sarki ma a gamara na walahu wanda yake kamfato na walahu ni'imominsa kala-kala ya bawa annabi in dai ka ji an ce kamfato wato kasan ai ba kirgawa ba iyaka kenan a gamara kenan sarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake yalwata wato bayi bayansa sannan kuma bayan duk wannan sallahu sai Allah ya sake masa tasliya ya sake bashi hakuri dai ka ƙara hakuri ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an qaulihim ga fadar kafiran wato Quraishawa hakurin da ya basu yace kai hakuri bima wa'adahu bihi min iqabin yace ina nan ne musu tanadin azaba ne musu na yi maka alkawarin duk sai ne maganin su karshe kuma duk an jefa su jahannama duk bayan an bashi wannan hakurin fa aka ce to su din ma waɗanda suke bata maka ran ga abin da zan musu eh duk dai dan bawa annabi hakuri ne kuma kuma da gargadi da tanadin ƙuba da yayi musu inda yake faɗa da sannu muna nan za a zo lahira gani ga su ga ka fasatubisur wa yubsiruna za ka ga yanda zan yi da su su ma za su ga yanda zan yi da su amin
asalasal ayati kai daga jin waɗannan dai ka san ba sai an ma bayanin wato matsayin shi annabin ba alaihi salatu wassalam na'am eh ka karanta ayoyin da suke biyo wannan ayoyi guda uku din nan sannan bayan ya gama yaban manzon Allah sallallahu sallama sai ya dora kuma zammi aduwihi ya dinga wato zargin wato makiyin annabi ya dinga faɗa sufofinsa marasa kyau da abin da zai masa na'am da kuma ambatan munanan ɗabi'unsa, ma'ayibihi ya dinga ya ɗaya bayan ɗaya aibobin waɗannan kafiran ya dinga ya su ɗaya bayan ɗaya. Yana mai jibantar wannan da faralar Allah, wato ma'ana yana jibantar wannan, ni ne zan rama maka. karka damu ba sai kai kai ba kai ba ma sai ka rama ba ni ne mutawalliya ni zan jibinci al'amarin na nama maka abinda duk suka yi ranar da za a zo ga ni ga ka ga su na ne da faralarsa kuma yana mai taimakon annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan yana ambatan ma'ayib din da su ilhulikin sai da ya faɗi wato bir'a a sharata hasalatan sai da ya faɗi ɗabi'a ɗaiɗaiɗai kusan goma sha daga cikin siffofin munana na zargi fihi da aka yi wa shi wancan da ya dinga ɓata annabin alaihi salatu wassalamu ɗin ga kaɗan daga cikin abin da Allah ya faɗa maɗaukakin sarki kar ka sake kabuwar na almukazzibina maƙaryata ƙarya siffa ce ko mai kyau ko mara kyau mara kyau ga ɗaya nan Allah ya faɗa siffofinsu kenan bira a sharata ɗin ko ya faɗi siffofi goma to mun faɗi ɗaya yanzu ko falata ɗayil mukazzibina mukazzibina ai ƙarya ko a kafirci su sun san ƙarya ƙarya ce duk kafircin kafiri a zamanin jahiliya baya ƙarya duk rashin kin Allah da ba Allah a zamanin jahiliya tun kafin a aiko annabi ma balarabe baya ƙarya baya ƙarya kwata-kwata mun san siffar mun san labarin na su abu sufiyani da abin nan da suka je abin nan ɗin wurin sarkin abin nan ba habasha ba da suka je wanda aka ajiye su a gabansu aka ce ya tambaye su yana taiwa masa tambayoyi akan annabi ya faɗi gaskiya da aka fito abokansa suka ce ya kai mana haka baka faɗi kaza ba ya ce wallahi kun san tun da nake ban taɓa ƙarya ba kuma yanzu idan ne ƙarya a nan ai na ji kunya in na koma garinmu kuma duk shugabancin nan da nake yi ƙarya ɗaya in na yi in na koma wallahi sun daina bi na kenan to ƙarya mummunan al'amari ce mummunan ɗabi'a ce eh wala ya zalir rajul ya kazibu hatta yuktabu inda Allahi kazzaban haka Allah ya ce to sifar su guda ɗaya Allah ya faɗa wala ta ɗi ilmu kazzibina kenan na'am to duk malan ya ninke gaba ɗaya sai ya ce har ka karanta zuwa gurin asadir al'awwalina asadir al'awwalina ita ma siffa ce ta tsunoyi da suke cewa abinda annabi ya zo da shi ai ta tsuniyoyin mutan da ne ko to su suke faɗa kaga sun sun siffar su mummuna kenan
ثم ختم ذلك بالوحيد sannan bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama faɗan wannan bir'a a sharata hasalatan ɗin sai ya cika bilwa'idi da cikakken gargaɗi a sadiki wanda gargaɗin na gaske ne bi tamami shaƙa'ihi shi wannan da yake wa annabin tabbas yana cikin shaƙa'ihi yana cikin tsiyata wato ƙarshen wato azabarsa za ta zo shi ne da abinda Allah ya faɗa alal hurtumi za mu sa masa alama wannan duk mai wannan sufofin da muka faɗa sana simuhu za mu yi masa alama alal hurtumi akan hancin karan kansa hancinsa za a je yaƙi a gurin yaƙi za a tare masa hanci to wannan mai wannan sufofin da muka faɗa shi ne wannan za ku gan shi haka Allah yake faɗa yake ba wa annabi alaihi salatu wasalam
fakanat nusratullahi ta'ala lahu to wannan ko bayanin wannan dinnan eh duk wannan shakiyancin da wannan kafirin yayi wannan abin da aka ce za a yi masa ai ya zama nasara ga annabi alaihi salatu wasalam an yi maganin aduwin sa kenan
atamma min nusrati li nafsihi kuma wannan nasarar da Allah ya bashi yace shi da kansa zai yi kaza shi da kansa zai sa masa alama ai tafi a ce nasarar da shi annabi da kansa shi a ce shi ne zai rama a ce shi ne zai rama da kuma Allah ya rama masa to ai kaga ta Allah tafi am
رده تعالى على عدوه أولغ من رده ورده تعالى da mayar da kaidinsa ala aduwihi a kan maƙiyin annabi ai ablagu shi ya fi kai matuƙa wurin azaba ko min raddihi da kuma mayarwarsa ko kuma da shi ya fi tabbas a tabbatar da shi fi diwani majadihi a cikin diwani a cikin littafinsa da ake rubuta alheri da kishiyar alheri to za a rubuta a cikin littafinsa cewa ga siffofin nan marasa kyau su ne naka aduwil rasuli wannan alamar duka za a rubuta a ciki don a tabbatar masa da cewa ya taba annabi ne na'am fasali na shida a cikin wannan babi na farko da yake bayani akan irin girma da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi da jibintar al'amarinsa na na alfasali sadisu malam ya ce wannan fasali na shida zai yi magana ne fi mawarada a cikin abin da ya zo min ƙaulihi ta'ala daga cikin faɗar Allah maɗaukakin sarki fi jihatihi zancen da aka, aka, aka, aka kawo shi ta fuskar da za a yi wa manzan Allah sallama mauridi shafakati a bigiran wato tausayi zance ne Allah ya kawo amma yana yinsa a matsayin tausasawa annabi da jin tausayi wal ikirami da sake girmama annabin na'am Allah madaukakin sarki yace
ma anzalna alaykal qur'ana litashqi daha ma anzalna alaykal qur'ana litashqi ko Allah madaukakin sarki yana sake rarrashi ko da shafaka da ikirami ga annabi ya ce taha Allahu alamu bin muradihi bisa halika ko huruful muqatta'a kenan ya ce ma an zanna alaikar qur'an ya rasulullahi ka sani fa ba mun saukar da qur'ani bane bale ta shiga dan ka wahala kar ka wahalar da kanka ka dora wa kanka abin da yake ya wuce al'adar dan adam duk da cewa kai ka sha bamban da ɗan adam ɗin amma ba a saukan maka da ƙur'ani don kai haka ba saboda manzan Allah ya ce afala a kuna abdan shakurar lokacin da yake tsayawa sallah ƙafafuwansa su kukumbura su abin nan ko ummul mu'minin ta ce ka sauƙaƙa wa kanka mana ko ai an gafarta maka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara da a ce ma za ka yi zanubin to babu shi yace to to ba zan zama afala akuna abdan shakuran ba to wannan wannan tsayuwar da kafafuwansa suke yi har ya dage daya ta huta ya dade a haka a tsaye da kafa daya sannan ya ajiye wannan ya sake dage daya sai Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'anan tashqa ba fa mun saukan ma da qur'ani bane dan ka dinga wahala ka sha wahala ba amma ga fassara nan ta manya-manyan malamai su za mu ji yanzu ƙila a wata fassara an ce kalmar taha taha ko ismummin sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce shi taha suna ne daga cikin sunayen annabi alaihi salatu wasalam shi sa za ka ga hausawa sun ɗauke za ka ga an ce ko akwai mai suna muhammadu taha to su sun tafi akan suna ne na sunan annabi wasu kuma malaman suka ce a taha yana daga cikin sunayen Allah wasu malan suka ce ma'anarsa ya rajulu ya kai wannan babban mutum a wata fassara kuma aka ce ya insanu ya kai wannan mutum na muqatta'ati lima'ani ai huruful muqatta'a ake ce da su yawancin duk tafsirai huruful muqatta'a ake cewa da'un da ha'un to me ma'anar su suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ba wanda ya san ma'anar sa kace alifun to me za ka yi masa fassara sai dai kace alu ko da'un sai dai kace da kawai ko to shine hurufun muqatta'a ba su da ma'ana li ma'anin kawai Allah ne ya san abin da yake nufi da waɗannan Eh malam wasiɗi kuma shi tashi fassara abin da yake cewa shi kuma sai ya kalli harafan ya yi musu tafsirin zahiru ko ya ce arada ai ana nufin ko Allah yana nufin ta ta'un dahir Muhammadu Tahir ko ai sunan annabi ne yana nufin ya dahiru ya kai annabi wanda yake cikakken tsarkakakke kuma ya hadi hadin hadi Muhammad al-hadi ko to haka wasidi yace shi kuma
wakila a wata fassara ta malamai min al-wadi ai al-umarni ne amrun umarni ne min al-wadi na daga al da'un ɗin wai waɗa'u ne, ɗaɗin ko? Alwaɗa'u, me alwaɗa'u shi ne taka, takawa, ka taka da ƙafarka, eh, ka taka da ƙafarka shi ne alwaɗa'u. Eh. Haɗin kuma, ita kuma wai kinayatun an al'arda, an mata kinaya ne, an mata kinaya an al'ardi ga, ga ana nufin ƙasa kenan, shi ne aka yi mata kinaya, kinaya wani ɓangare ne na balaga. Na'am. ai itamit yawwa ɗaha ka ana nufin itamit dogara sauke kafafuwanka ɗora kafafuwanka kan ƙasa kamar yadda muka faɗa yanzu a baya ko yana ɗage kafarsa saboda tsawon tsawon tsawon karatu da ake na sallah da ake yi ko saboda tsawon a raka ɗaya sai a karanta bakara a karanta ali imran a karanta nisa'i duk ana tsaye tukunna to ka san kuwa kuma karatu ba irin to kenan karatu irin nasu ga kuma shekaru to ka gani to shine shi malam wasiɗi ya ce abinda ake nufi ko wasu daga ciki suka ce ana nufin sauke kafarka a ƙasa karka wahalar da kanka gashi nan ma ya faɗa karka wahalar da kanka ko wala tutu ibna saka kakka wahalar da kansa kanka bil itimadi da dogarar da kake ala qadamin wahidatin da kafa kwaya daya na'am wa huwa qawluhu ta'ala shine ko fada Allah abinda zai karfafa wannan tafsirin shine fada Allah alaikal qur'ana litashqa ko shine ba
nazilatul ayatu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne duk abin da muka faɗa nazalatul ayatu an saukar da wannan aya ta suratu taha din nan fi ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da annabi ya kasance ya takallafuhu yana dorawa kansa min sahari na daga bin dare ko da na fulfuli watabi da wato gajiyar da kansa da yake yi wa ƙiyamun laili na gurin ƙiyamun laili da yake yi ya daɗe har ƙafafuwansa su kumbura jini ya taru sai ya ɗage guda ɗaya har in ta yi sanyi aka daɗe sannan sai ya sauke sai ya sake ɗage ɗayar kuma to shine sai aka saukar da wannan
أخبرنا القاضي أبو عبد الله malam mai a shafa ya ce a habaran alƙazi alƙazi abu abdullahi ya ba mu labari محمد بن عبد sunansa kenan muhammad bin abdurrahmani وغير واحد kai ba shi kadai ba ma da ba, ba shi kadai ba ma عن القاضي an ba mu labari duk sun karbo daga alƙazi abul walid albaji إجازة me ya mun da- wa- daga iz- ijaza ijaza kalma ce ta masu hadisi suke amfani da ita ijaza kwanaki mun fassara ta Eh, ma'ana ba zama yayi a gabansa ba amma yayi mata me masa iz- ijaza Eh, shi ake kira ma'ana misali kai ba- baka zauna a gaban malami ba kaman kaman littattafan da malam Umar Sani ya rubuta ko ai ya rubuta littattafai ko mafi tsadar kaza da kaza ko da kala kala din su to kai baka zuwa misali majalisin sa amma sai ka samu littafin ko yawwa to ko ka aika ko kuma wata hanyar dai kai kai sa'a ka samu ka ce masa ko ka zo da kanka ka ce masa "Nan, ga littafin nan na samu kaza kaza ina so a bani izini duk abin da yake ciki in karanta duk abin da ake faɗa wanda ya kamata a yi a yi wanda ya kamata kar a yi a bashi an bashi shine na zo nake neman izini da ya ce maka to ka je an maka izini ijaza kenan shine ijaza mm.
ومن أصله نقلت kuma daga asalin ijazar malam ya ce daga nan na ciro I- in- wacce ya bayar da- da ijazar a nan na ciro wannan zancen da zan faɗa Eh, yana so ya ƙarfafa maka zancen waɗannan abubukan duk suna da wani makami da sunaye a- a- a mustalahul hadisi a cikin ilimin hadisi Eh, ba a barin ta kwana a ilimin hadisi shi yasa komai sai an masa shaida komai sai an bashi suna kuma komai sai an faɗi martabarsa eh to shine yace daga asalin ijazar na ɗauko wannan zancen da zan faɗa dan ka san muhimmancin abin hmm.
قال حدثنا أبو ذر gashi nan abin da ya ciro din yace Abu Zarril ha alhafizu shi ya zantar da mu حدثنا أبو محمد الحموي Muhammad al-Hamawi shi ma ya zantar da mu حدثنا إبراهيم Ibn Huzaim Shashi shi ma ya zantar da mu حدثنا Abdul عبد الدين Abdu ibn Ahmaid shi ma ya gaya mana حدثنا هاشم بن قاسم shi ma Hashim yayi mana hadisi عن أبي جعفر an zo gurin Abi Ja'farin shine tabi'i عن الربيع bin Anas shi shi Rabi ibn Anas shine tabi'i din قال قال Eh, sai yace shi Rabi'u din sai yace كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا صلى manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza salla idan ya tashi yin sallah قام على to رجله sai ya tsaya a bisa wato kafarsa guda ɗaya ورفع الأخرى sai ya ɗaga guda ɗaya saboda nauyi da daɗewa kafar ta, ta zamanto ta, yi- ta tara jini فأنزل الله تعالى تحته to yana yin wannan yana yin wannan sai Allah ya saukar da surati taha ya eh, ميتة الأرض ga abin da ya ciro nan kenan aka ce ya Muhammadu ka taka ƙasa ka- ka daina yin haka eh, ka taka ƙasa ai ba mu saukar da alkur'ani ba dan ka sha wahala الآية har izuwa ƙarshen aya
ولا خفاء بما إيه بما في ه- هذا كله من الإكرام Wai wala khafa'a malami a shafa ya ce fito ga dukkan mai hankali fa la khafa'a babu wani abu da yake boyayye bi ma fi haza kulli a cikin dukkan wannan abin da muka faɗa fa min al ikrami na daga girmamawa Oh, da kyakkyawan mu'amala da Allah yake wa annabi kowa ya ji dai wannan ba sai an maka wani dogon sharhi ba kenan in ji malam mai a shafa kai da kaji ka san akwai matsayin annabi a gurin Allah kenan وإن in ja'alna ɗahe min asma'ihi sallallahu malam mai ashafa kenan yace idan kuma muka koma muka ce to bari mu dauki daha ya zamanto suna ne daga sunayen annabi auzu ila kasaman eh ko kuma muka ce wanda wasu malaman suka ce rantsuwa ce shi taha rantsuwa to lahiƙal fasalu bima qablahu sai a haɗe abin da yake wato kafin shi a haɗa da na gaban gabaki ɗaya wannan duk harkar larabci alfasalu wal wasali ne adafi da waw ko da huruful adafi ja'a zaidun wa muhammadun ja'a zaidun jumlar farko wa muhammadun jumla ta biyu to an haɗa jumla ta biyu da jumla ta farko da waw wa muhammadun shi ta ake kira wannan kenan in an yi in an yi fasalu sai a cire wau din in an yi wasalu sai a hada da wau din larabci ne wannan
wa mislu hadha min nafati shafaqati eh kuma yana daga cikin misalin wannan ma yana daga cikin min namadil shafaqati daga nau'o'in tausayi wal mubarrati da rarrashi da tausayin dai duk yana ciki faɗa Allah maɗaukakin sarki ɗin nan yana daga cikin nau'o'in shafaka da Allah yake wa annabi. Ba khi'un nafsaka ko? Illam yuminu bi hadal hadisi asfa ko? Duk yana daga cikin shafaka da ake wa annabi. Ya Rasulallahi, Allah yana gaya masa, fala allaka ba khi'un nafsaka. Ga dukkan alamu wato kana takura wa kanka har kana nema ba khi'un nafsaka. kaman wanda mutumin da zai rataye kansa ne ko ya kashe kansa ala asarihim kana bibiyar irin bakaken maganganun da suke faɗa ma ko ala asarihim kana ta bibiyar su da shi imani illami in kuma gashi illam yu'minu bi sun kin imanin to kana nema illam yu'minu bi hadal hadisi asfa bakin ciki da da jin rashin dadi yana nema kaman ya cutar da kai ai ba mu saukan ma da Qur'an dan haka ba ka yi kira shi ne naka shiriyar tana hannunmu ga shi nan ya fassara mana ya fassara ya ce kamar za ka halaka kanka ne gababan saboda wato fushi da baƙin ciki aujaza'an da kuma dai baƙin cikin dai saboda sun ƙin imani yana daga cikin dai shafaka ɗin dai da Allah yake wa annabi alaihi salatu wassalamu faɗa Allah da ya ce muminina eh shi ɗin ne dai kaman za ka kashe kanka saboda ko saboda sun kisi imani saboda ra'ufin rahimu ne shi ya san abin da zai samu wanda yake imanin shi isa yake shiga wannan halin saboda shi wanda zai shigan bai san wancan halin ba in an je lahira shi isa yake tafafutukar kowa da kowa sai ya zo ya shiga aljanna na'am sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa alaihim minas sama'i ayata ya rasulallahi karka damu indan sun ƙi imani ne mun so za mu iya saukan musu da aya daga sama wacce za ta zo ta dinga bayyana musu al'amura ga abin da zai same su tana iya yiwa ma ya same su tun a nan fazallar a naƙuhun da ha ina ko mulataya su a kan wuyoyinsu ayoyin nan kuma ta zamanto tana tare da su kuma dole su su bi ko sun ƙi ko sun so sai sun bi in muka so sai mai musu haka saboda karka damu duk abin da za su yi maka إلى قوله تعالى نعم ولقد نعلم أنك
ومن هذا الباب قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين akwai wannan anaka yawa to duk yana cikin babun har ila qaulihi ta'ala walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna ko ai mu tabbas mun sani cewa wato abin yana bata maka rai yana takurawa zuciyarka ko eh bima ya kulu na irin abubukan da suke gaya maka ce kahinun su ce majanunin su ce wane ne mun tabbatar wannan yana bata maka to ku tunda ka san mun sani ka kyale su akwai yanda zamu da su kenan ila akhir surati eh har zuwa ƙarshen sura da faɗa Allah da yake cewa birsulin min qabalika ne duk abin nan suke maka dinnan walaqadus suhzi'a ai an yi istihza'i ko eh da manzannin da suka wuce ko eh an yi an an ringa yi musu istihza'i ko eh can nam min qabalika kafin kai kenan ko Malam Makiyu yake cewa a duk waɗannan ayoyin da aka faɗa sallahu ta'ala Allah ya nemi masa tasliya ne yana ba shi haƙuri ne yana haƙurƙurtar da shi zakara da duk wannan abin da ya faɗa ɗin duk yana ba shi haƙuri ne kuma yana sauƙaƙe masa na daga abin da yake gamuwa da shi minal mushiriki na da abin da mushirikai suke masa na cuta iri-iri wa alamahu kuma yana sanar da shi Allah tofa duk wanda ya zarce akan cutarka duk wanda ya zarce akan yi maka abin da ba daidai ba to tabbas ya zarce har ya kai ƙarshen mutuwarsa to ya hullu bihi ma halla biman qablahu eh ka kwantar da hankalinka duk abin da ya samu al'ummomin da suka gabata na annabawa da suka karyata su abin da ya same su to shi zai same su su ma kenan ai tarihi baya karya ko an ga duk irin shakiyancin da fir'auna yi da mulkin da yake da shi da komai da komai sai amma gashi sai ya waye gari ba yanda zai yi ko qala amantu annahu ko la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il duk ya gama shakiyancin sa kaf sai da aka zo ƙarshe ɗin ko al'ana ko waƙadar a saita min ƙabalu eh to ka gani to haka nan ma mutanen annabi salu mutanen annabi nuhu mutanen annabi ibrahim abinda duk ake maka ɗin nan su ma an musu to ƙarshe me ya faru tunda tamada sun zarce akan haka ya hullu bihi ma halla min qabluhu sai ga azaba ce ta same su to su ma wannan ɗin za ka gani azaba ce za ta same su kuma mu ma ɗin mun gani ko ma ba mu gani ba ai mun ji an gaya mana abin da ya faru a badar ko duk waɗannan duk manya-manyan da suka fi tsanani akan cutar annabu kusan su bakwai ɗin nan kaf ɗinsu a badar sai da aka kashe su gaba ɗayansu na wato kwatankwacin wannan haƙurƙurtarwa shi ne faɗa Allah maɗaukakin sarki da yake cewa, Ka ka in har suna ƙaryata abin da ka zo da shi, faƙaɗi kuzubar musulmin ƙabarka, ai ba kai ne farau ba, duk annabawan da aka aiko ma ɗabi'a ce ta ɗan adam duk sai da suka ƙaryata su, amma ƙarshe kuma wane ne ya ci riba, yawwa, na. Yana daga cikin faɗar Allah maɗaukakin sarki dai a cikin wannan babi na tasaliya. Ma min rasulin an waje nunin ko, kazalika ai kaman yadda muke baka labarin nan ma a tallazi na min ƙabalihim min rasulin babu wani rasuli manzo da aka aiko shi ya zo ya gaya wa al'ummarsa ga yanda Allah yake so a bauta masa gashi gashi gashi gashi diye musu bayani ko amma sai suka ce illa qalu sahirun eh kaga yanzu da aka ce sahir din kenan ayi ashe ba kai ne na farko ba ko eh haka fir'auna yace da annabi Musa ko eh au majanunin ko ko kuma su faɗi wannan kalmar da suke faɗa maka to su ma annabawan duk an gaya musu saboda haka ka yi haƙuri nan salifati ko da wannan ayar fa azahullahu Allah ya ne masa tasliya ɗin dai ko bima akhbara saboda yana bashi labarin al'umomin da suka wuce da maqalatiha da zantittukan da suka dinga faɗa li anbiya'ihin akan annabawansu duk ya bashi labari kafin kai annabi ka zo kafin su gaya maka duk annabawa na ma an gaya musu irin an gaya musu irin wannan kalmomi da ake gaya ma bihim da kuma irin jarrabobi da bala'i'ikan da bihim da ya abku a kansu to tun da haka ne wasallahu bizalika Allah sai yake masa tasliya da wannan an mihinatihi da irin wannan wato mihina jarraba da take samunsa da misalin wannan ɗin min na daga daga kafuran maka da suke masa wa'annahu laysa awwala man laqiya eh daman dai ba kai ne farkon wanda ya fara gamuwa da irin wannan abun ba summa dayyaba nafsahu sannan kuma da bayan duk an masa haka sai ya sake tsarkake ran annabi alaihi salatu wassalamu abana uzra kuma ya bayyana uzurin annabi a fili qawlihi ta a ina da fadar Allah madaukakin sarki da yace ta'ala fatawalla anhum ko ai ai yawa to kai ai a arid anhum ka rabu da su kale su eh gashi nan ya fassara ma eh amma anta bi malumi kai dan ka basu ka rabu da su amma an tabi malumi ba za a zarge ka ba duk abin da muka ce ka isar ka isar mu ne shaida eh saboda ka kyale su
ai fi- ada'i ma ballagta ai baka zamanto abin zargi ba a cikin wato kaiwa na ma ballagta abin da ka isar da shi wa iblagi ma hummilta da isar da abin da aka dora maka duk ka isar
wa misluhu qawli Eh, eh, kuma misalin dai wannan din dai na hakurkurtarwa da Allah madaukakin sarki yana cewa to wasbir No.
hukumin rabbika Ka- innaka bi ayunina Eh, wasbir li hukumi rabbika kayi hakuri dai ya rasulullahi Eh, har izuwa a zo kan hukuncin ubangijinka yanda zai yanda zai yi da su yanda zai yi maganin su domin kai fa innaka ba ayyunina duk wani abu da za su kulla maka na makirci innaka bi ayyunina kana karkashin kiyayewan mu ba abin da zai same ka Mm.
ai isbir gashi nan yace kayi hakuri a bisa cutar da suke maka fa innaka domin tabbas kai tabbas bi haisu naraka tabbas a duk inda kake naraka ai na hafizuka ne eh mu muke kiyaye ka ba wai muna ganin ka ba in ka ga dama ma ka ce muna ganin naka tunda muna ganin ka ko ai ba abin da zai same ka kenan ko eh to mu kana karkashin kiyayewan mu duk inda kake mm.
Allahu Allahu ta'ala ai Allah madaukakin sarki ya haƙurƙutar da shi to bi hada da irin waɗannan au- da irin waɗannan haƙurƙurtarwa fi ayin a cikin ayoyi kasiratin mai yawan gaske min hazal ma'ana da wa- da suka zo da duk irin wannan ma'anoni na bawa annabi haƙuri a duk abin da ake faɗa masa Eh, kuma wannan ba wai ya tsaya akan kuffaru ƙuraishi ba ko kafiran abin nan ba eh dan dai dan adam yana da gaggawa ne dan adam yana son sha yanzu magani yanzu amma Allah shi ba haka yake ba Eh, wa kulli shay'in indahu bi miqdarin haka a gurin Allah yake duk shakiyancin da turawa suke yi a Faransa da da da da da da da- da da Denmark da su wane ne ai kaga yanzu a zamanin nan ai duk an fito da wani salo na yancin fadar zance ko eh yancin fadar magana amma yau da a ce a- a- a- a- a America ko a Faransa za a faɗi wata mummunar bakan magana kwatankacin ko rabin abin da suke gaya annabi a gaya wa shugaban ƙasarsu yanzu yanzu nan za ka ga an zo an dakume mutum Eh, yanzu nan za a kama mutum amma in aka faɗa annabi sai a ce wai ai mutum yana da yancin yana da yancin ya faɗi abu amma kai ba ka da yancin ka kare kai ma naka ka ce kar a gaya masa a'a yana da yancin ya zagi wanda yake so amma kai ba ka da yancin da za ka ce kar a zagi wanan domin wanan nawa ne ni ma ina da wannan yancin kai ba ka da wannan yancin to duk wannan Allah yana faɗa mana yana cewa mu ma ɗin yanzu da muka rage mi haƙuri za mu ga yadda zai yi da su ne Eh, za mu ga yadda zai yi da su ne Eh, eh, eh, za mu gani ne domin shi a gurin Allah a- a- abu ba nisa ne da shi ba Eh, mu ne dai kawai muke da muke son mu gani da idanmu yawwa muke so ko Eh, malaman tarihi sun faɗi cewa fir'auna ya yi kusan shekara arba'in ya yi kusan shekara arba'in ko atishawa bai taɓa yi ba saboda tsa- tsabagen lafiya Eh, kaga kuma a dai tarihi dai ba a samu wanda ya shakiyanci ya yi wa Allah takahaye da shakiyanci iri-iri kamar fir'auna ba Eh, ba abin da Allah ya ƙi illa mutum ya yi shirka to da babbar da ƙaramar duk ba wacce bai ba amma kuma Allah sai ya bashi lafiya ya wurin shekara arba'in ya yi waɗannan abubukan komai da komai kuma malamai sun tabbatar da cewa shi fa fir'auna fa wai ba fa jahili bane ba jahili bane kawai san mulki da san duniya ne ya sa shi haka amma ya san gaskiya ya san komai suka ce tun da ka ga da ya ga makura ta ƙure ba mafita kala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila suka ce wannan shi ya nuna cewa fir'auna malami ne ya sani eh kawai dan kada wai yana ganin in yayi imani mulkin sa ya kwace ne to waɗannan din ne anan ba fasatabusuru wa yubsiruna haka Allah ya ce eh ana nan za a je inda za a tantance eh a tantance ashabul yamini wa ashabul shimali duk za a gansu Allah ya kiyaye mu Allah ya ƙara mana ganin daraja annabi kuma Allah ya ba mu dama kwatantawa Allah ya taimake mu da iyalan gidansa Allah ya arzuta mu da yawan yi masa salati Allah ya ba mu ikon bin sa sau da kafa abin da ya faɗa Allah ya ba mu ikon kwatantawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah gaskiya ne ai hakika duk wanda ya karanta tarihin jahiliya zai ga wannan abubukan da muka faɗa na cewa ba a yin ƙarya a zamanin jahiliya kuma hadisai na annabi alaihi salatu wassalam sun tabbatar da ita ƙarya tana cikin kaba'ir ƙarya tana cikin kaba'ir manya-manyan kaba'ir ɗin da aka faɗa guda bakwai tana cikinsu to kaga babban laifi ne kenan kuma hadisai sun tabbatar da addu'o'i kala-kala da annabi yake yi da wanda ya koyar da mu wanda za mu roki Allah wanda zai taimake mu mu rabu da ƙarya to dole sai an rike irin wannan kuma annabi ya gargade mu matukar gargadi ya yi gargadi kwarai da gaske akan yin ƙarya ya ce wala ya zalar rajulu ya kazibu hatta yi kutabu inda Allahi kazzaban haka ya ce duk mutum zai zinga raina ƙarya ya ƙarama ce yana yin ƙarama yana yin ƙarama ana tafiya idan ba a yi sa'a ba sai ya waye gari kuma sai ya babban ma ma'anar babbar shine sai ya je ya fada ya je ya jingina wani abu ga Allah wanda wannan abun bai cancanci Allah ba sai ya je in ba yi sa'a ba ya je ya fada shirka sai ya fada wata killaha sai ya je ya fada ya fada wa alfarma annabi alaihi salatu wassalam babban hadarin kenan shi kuma Allah ba zai taba rangwantawa wanda ya taba annabi ba eh ko mun kankanta yanda ka taba shi Allah baya baya yafiya a wannan ba kuma ya bari sai an je lahira eh tun daga nan yake to zazaran mutum yana ƙarya in bai sa'a ba sai ya fada wannan wata rana sai ai wani abin a ce masa ai annabi ne ya ce kaza ko da ya ringa tawili ko kuma in zamanin ma ya ci shi sosai ya ce shi karya ne ma ko bai abin nan ma to shi ne wannan wala ya zale ya kazubu inda kuma inda kuma aka rubuta mutum a wannan littafin karya to wa iya zubillahi Allah ka kiyaye mu da wannan na'am
shirya kamar tatsuniya da abubuwa ana sanawa a cikin rediyo shi ma ya shafi shi? Eh to, shi yawancin al'amura daman ai annabi ya ce innamal a'malu bin niyyati wa innama li kulli imri'in ai manawa. Shi mai rubuta wannan din niyyar tashi za a kalla. Eh idan yana so ya sanar da wani ilimi ne ya kirkiro wani labarin da ba shi ba misali. Eh to niyyarsa za a kalla. Eh niyyarsa ita za ta barrara wannan don ya sanar da mutane ne don ya nishadantar da mutane ne to ba za a sa shi a layin ƙarya ba ba za a sa shi a layin ƙarya ba amma dai mutane wato mataki-mataki ne matsayi-matsayi ne da su a gurin annabi hakanan matsayi-matsayi ne da su a gurin Allah maɗaukakin sarki shi isa aka raba akwai makamul imani ko akwai makamul islami akwai makamul ihsani inda wannan ba za a ce yana cikin wannan ƙarya ɗin ba saboda likulli imri'in manawa amu am amu am
mahalakar da shi ba ya samu wani sa duniya
ja hankali su gashi da ni ga halaka na na ce ko fara da ga kowa ita yake nema mm,
ita yake nema ko da ne gaba da yamma kowa duniya ne mm.
duniya ne za mu dai ko wani tsira mana
Assalamu alaikum. To, gaskiya ne abinda yake faruwa shine hakan ake nema. To, amma dai wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya amma wa ahsin haka Allah ya ce eh ita shi musulunci bai yadda da tawakkul ba eh bai yadda kawai ka ce ni ai na Allah ne na dogara da Allah ka koma soro kawai ka zauna ka dau carbinka kai ta hailala kai ta zikiri eh kai wannan din sai kuma ka tashi safiyan ta tashi kowa ya fita kai ma fita nema shine yawa ba a yin wannan tsarin abin nan din wato abin da ake nufi ita duniya ba a barinta ba kuma ka ka zage dantse ka ce ita kadai din zaka nema ka neme ta amma ka neme ta hanyar da tsarin da musulunci ya tsara maka Eh, shikenan ka neme ta ta hanyar tsarin da musulunci ya ce ka bi shi ki ka bi duk hanyar da za a nemi duniya kuma babu wacce Allah bai tsefe ta ba annabi bai tsefe ta ba ya ba mu mm, tataccen garinta ga mai kyau ga mara kyau Eh, shi kawai za a yi Eh, Allah ya samu dace Mm. alaikum salam na? to na na na na na alaisa kamar baka ji ba alaisa zai ba da ansa yana tambaya ne ko da ke ai ba a faɗi tambayar ba sun da kasu ji Eh, ko Eh, gaskiya ne wato yana ma tambaya ne akan hali na mata matan aure waɗanda galibi daman su ai Allah ya faɗi siffofinsu a cikin alkur'ani su mutane ne masu kyale-kyale kuma masu san kyale-kyalen Eh, idan ka ce musu ga kaya wannan dubu ɗaya ne wannan kuma duk iri ɗaya ne amma sun sha bambancin kamfani eh amma wannan ba zai kode ba wannan din ma ba zai kode ba amma wannan dan Najeriya ne wannan dan Japan ne wannan dubu daya wannan dubu biyar to insha Allah ta'ala ka san dan dubu biyar za su wawura shine abin da yake tambaya to wai idan kai a can waje ka siyo yar dubu dayan nan eh ka zo ka kawo aka ce kai wannan ya- nawa ka ce wai dubu uku shi yake tambaya Allah shiga fata mahala to wannan abu tsari na musulunci baya cikin ƙarya akwai gurare da dama waɗanda musulunci ya ware wanda ba a ƙarya yana daga ciki shine aka ce da iyalin mutum don ya nishaɗantar da su don ya don ya kwantar musu da hankali don auren ya ƙara danko ka a samu matsala wannan duk an jaza masa Eh, eh, kuma kuma mun faɗa eh, eh, namal a'malu bin niyyati dinnan eh, an yi dogon sharhi akan hadisin wa inna ma li kulli imri'in ma nawa din wannan to ma nawa din an yi bayani mai yawa eh Allah ya samu dace Mm.